بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يوم yana wata ne yau sha daya ga watan sha'aban shekara ta dubu da hudu arba'in da bakwai wanda ya daidai da talatin ko talatin ga watan januwari dubu da ashirin da shida miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu na daura na wata daya da muke yi na a cikin littafin nahau alwajiz fi ilmin nahawi wasar ya zama tashi shafi na hamsin da bakwai al'irab al'irab malaka al'irab lugatan huwa al-bayan wal wuduh al'irabi a yare shine wato ka bayyana da abu ka fito da shi fili taqulu a'raftu amma fi sadri idza awdahtahu kana cewa na fitar da abin da ke cikin zuciyata idan ka bayyanar wa sahta anhu kuma wato kai ka ba da bayanin sa fillah fillah wannan shine albayan a yare wannan duk inda ya je ya kawo galibi a nan yana nuni zuwa ga wato shi kyau din afwan shi bayani din bayyanarwa al-i'rab huwa al-bayan wal wudu' al-i'rab al-i'rab istilahan huwa athar zahir shine wani tasiri wanda yake fitowa fili aw muqaddar ko kuma takariri za a yi ba za a ga shi a fili ba يجلبه العامل على آخر الكلمة المعربة wanda wani shekarau ko aikatau ne da ya yi aiki akan kalma din ya zama ya yi tasiri aka ga tasirinsa kawai a ƙarshen wannan kalma din wata take ita dama tana sarrafuwa alkalima al-mu'raba wannan ya faɗa ya faɗa maka wasu abubuwa wanda suke suna da muhimmai kwarai da gaske na farko dai zaka fahimci cewa da irabiya da alaka ne da ƙarshen kalma ba da farko ko tsakiya ba shi da irabi koyaushe inda ma ta'allaqu bi awakhiril kalim la bi awwaliha wa la bi awsatiha yana da alaka ne da karshen kalmomi muhammadun muhammadan muhammadin to kaga wannan shi da irabi ya canja zaidun zaidan zaidin wannan ya canja amma ba canji da ake samu tsakiyar kalma ko farkon kalma ba wannan kamar fa'ala fa'ala fa'ala fi'al tafa'ala wannan sarfi ne kuma canji da ake samu a tsakanin tsakiyar kalmomi to wannan kuma suna sa sarko ba suna sa nahawu ba ba sun da iraji ba wannan ba fa min mabahith ilmi sarf wa laysa min mabahith ilmi nahwi duk da majazan wa ittisa'an kaga zaga wani lokaci ana cewa ilmin nahwu ana magana har sarfin ya shigo ciki saboda alaƙar da suke da juna yace yajlibuhu in ka gada maka ce yajlibuhu ala wazni daraba yadribu ko ka ce yajlibuhu ala wazni qalaba yatlubu an ce ya jilibuhu al'amil abinda ke kawo shi ne al'amil al'amil wani wanda ya aiki a kansa wato ba wai saboda karkaɗa ko wani abin da yakan saba a ƙarshen wasaninsa saboda wato usulubi na larabawa akwai kar ya zama usulubi min asalibi da arab shi ne suke jujjuya yanayin wasanin ƙarshensa a ya zama wani amin ne da ya shiga sanya mata wannan wasanin wani amin ne da ya shiga sanya mata wannan wasanin kaman haifu za ce daga cikin luga akwai haifu to kuma cikin muktar suha ma sun ce haifu din daga cikin laraba akwai wanda yake yake mai tawassali sama haifa wata kada muke babu amma da na duba sai daga yana cewa daga cikin larabawa wa minhum man yabnihi al fathi istiqala lidhammi akwai wanda istiqala lidhammi ma'a al akwai wanda a cikin larabawa yake mai da shi ya zama haifa saboda ya mushi nauyi ga ya kuma ga kuma bamba a ga duka wadannan zai haifa da nauyi sai ce haifa to kaga wannan ba saboda ikhtilaf ne na amil ba wannan ikhtilaf ne min kalamin arab inna inna ma huwa wato min ta'ti min kalam min inna ma huwa uslubun min asalibi kalamin arab a yau kacin da haka za a tafiya kuma abin الإعراب ينقسم إلى قسمين أما أنا أنغاني شكو أنغاني وأنا وأنا بيد إلقاء إشكالي إن شاء الله فالإعراب ينقسم إلى قسمين إعراب يقص كشبي ظاهر ومقدر قولي لما ظاهري ko muqaddar zahiri ne wanda zaka ga shi harakan ita ita harka a ƙarshe kuru kuru ta fito za ka ga muhammadan za ka ga muhammadin za ka ga muhammadan muhammadun muhammadun hadirun ka ga muhammadun da irabi ya fito marartu bi muhammadin ka ga da irabi ya fito laqitu muhammadan ka ga da irabi ya fito wannan shine wato al-zahir shine da irabi ya sarrafu sarrafa sarrafuwa kuma da yi sarrafuwa ne wato ta ta zahiri wato harkar sa wasalinsa wasalinsa na karshe kan ya sarrafu zamanin sarrafu nake magana الظاهر هو ما تظهر عليه حركات الاعراب shi الظاهر shine wanda wato harkar li'irabi na karshen nan yake fitowa kuru kuru a gansa مثل جاء خالد رأيت خالدا مررت بخالد كذا أنا نفرق يا لما هذا مرفوع بالضمة لأنه فاعل جاء خالد ورأيت خالدا يا لما هذا منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره لأنه مفعول به يكون مررت بخالد يا لما اسم مجرور ب- بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره كذا أنا يا فهمت سوى لإرادي alamomin irabi manya da ake sa a gani shine ko dai bamma ko kuma ko kuma ko dai rufa ko nasba ko kuma wato jarra shine gashi ya faɗa abin da ya kawo ba shine jazma abin da bai kawo ba shine jazma to da wannan sune alamat alamat al-irabiyya guda guda hudu manya wal muqaddar huwa ma tuqaddaru alayhi harakat al-irabi aw ba'daha shi wanda ake kaddarawa kuma shi wanda shi kaddara shi ake yi ana kaddara mashi harkar da iradi ne ba kidansa ko kuma wani bangare daga ciki ba duka ba saboda ihtirazan saboda ana iya samun maksur ko manqusa ne in kun ga su shi wato in manqus ne kaga ai ana fata hana shi gansa shi saboda haka yake au ba'daha wa yuqsamu ila aqsamin yana ana raba shi zuwa raba rabe daga ciki shi da al-maqsur akwai al-maqsur المقصود هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة لازمة مفتوح ما قبلها مفتوح ما قبلها shine wato wanda ke duk wani suna mu'rabi wanda ke ana wasanin sana ta canzawa a ƙarshe amma ƙarshen sa akwai wata alifin wanda lazima su tana ta lazimci ƙarshen wanda kuma ya zo abin da ya zo gaba don alifin din wato fatha ne wato qaddaru alaihi kullul harakat al-irabiyya ana ana wato kaddara masa dukkan harkoki na irabi duka ba ka cewa ba a taɓa samun wani yanayi da za a mushi wasali shi dai inda alif ne ja a musa ra'aitu musa marartu bi musa ba musa yi ba musa u ba a sai dai musa musa musa haka saboda wanda saboda saboda shi maksur ne da yasa aka kira shi da maksur na'am ايه ورفع القصر معناه الحبس والمنع وانا في الاشمون يفدا وانا في اكو اسمه غنغنو ده malamai aka amsa ta kira shi al-maqsur amma dai al-asah عند العلماء شين المقصور daga al-qasr ne thawr maqsurat fi al-khiyar to kaga wannan ai wato mahbusat mamnu'at an katange su ba ba za su tsaya suna kallon wani ba su hurul aini da to abin da yasa aka kira su daga almanu ne da alhabs لانه محبوس عن اعرابه محبوس عن اعرابه عن الاعراب اي اظهار حركات الاعراب ثلاثه wato an katange shi daga bayyanar da wato harkokin da irabin nan guda uku shi ne rufa nasba da jarra wasu daga ci sun ce la'annahu mahbusun alfu wa an alhamza la'annahu mahbusun alfu wa an alhamza أم الحمزة الممدودة أي كذا أنت هذا ما كانت سوى حضراء سيكون أن حمزة كابتها كابتها صرفه ألف الممدودة ليدو كبال أنت كبال أن حمزة بيهنا حمزة أنت صرفوها بقى to wani hausa haka suka fada amma al'amhar shine yadda su Allah shuni suka fada cewa an kira su ne da annahu mahbusu an al-i'rab ay an izhari harakat al-i'rab al-thalatha eh abin da ya sa larabawa ba sa malaman hau sun ta magana cewa me yasa larabawa kwata-kwata ba sa yadda wani harka ta irabi ta bayyana a wato al-maqsud suka ce saboda ta'azzur ne saboda shi daga cikin harfin illa da ake da shi ya fi kowane nauyi ya fi kowane nauyi saboda haka wato larabawa suka mai shi shi zama kamar ma ta'azzur ba zai yi ba su ma mushi wani irabi da sai da irabai da ake da shi sabanin al-manqus kashi inda zamu zo da shi da yanzu ja'a musa wala kan kace ja'a musa sai kace ja'a sai namazun mabni al-fathi musa fa'ilun marfu'un bi dhamma الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر بقى الثقل بقى الثقل kullum in an matsa ka matsa hannu ka takura ka yi takallufi za ka iya za ka iya sawa amma kuma تستثقل العرب من إظهاره ولكن العرب تجد صعوبة بالغة بل تجعله من قبيل المستحيلات في إظهار الحركة الإرادي لا مقصود نعم سيدتي ثقة المنقوص وكل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها مكسور ما قبلها wato ita ita dole za ka ga abin da ke zuwa ƙarshen ta shine kasara ne wato qadaru alaihi harakata ne ana kadara mashi haraka guda biyu shine abban ba wal kasara wa tadhhabu fathatu li sifatiha amma ita fataha tana bayyana saboda sauƙin al'amarinta wanda ka shi wawun da yawun sun fi alifin sauƙin al'amari su an zo wajen fataha suna bayyana za ka yi cewa ra'aytu al-qadiya amma kaga ka ce ja'a al-qadi marartu bil qadi in ka ba ka ce maratu bil qadi ja al qadi ai dai yin ko ya amin zuhur al haraka lil thiqal to sai ina ne to sai al mudaf ila ya al mutakallim abinda ake wato ake wato jingina shi zuwa ga ya'un na mai magana dabiri na mai magana wato qaddaru alaihi al-harakat al-iradiyya duka duka kowanne ana kaddara masa harkokin harakat na al-iradi gabaki da ba ka fitar da wannan harkar ya fito saboda me saboda ya zama yayi munasaba da shi wato lafazin wannan ya'ul mutakallim shine kace hadha qalami istakhdamtu qalami amsaktu bi qalami haka dai zaka faɗe shi ba za ka duka ko ila kullun harakat al-irabiyya duka sai duka sai duka wato sai duka kaddara masa saboda saboda ya munasaba da ya munasaba da da da da, da shi ita ita yawo mutakallimin wanda yake la la yunasibuha wa la yujalisuha ila al-kasr kasara ita ce take zama ta yi daidai da ita to yanzu misali idan zaka in zaka yi da irabi shi a ina zaka kaddara yawa ila ma kabla ya ilmu takallim anan ne za a kaddara shi wannan wannan wato abin da me yake da suna tilamin shi ya ilmu takallim ba a haka za ka kaddara ba kan ya ilmu takallim ba ba a kaddara akan ya ilmu takallim za ka kaddara ila ma kabla ya ilmu takallim saboda abin da yasa saboda li nasiba harakatul ya'i al mutakallim sai ishtighalul mahall bi harakati harfil jarr zaid na hudu da yake hana a ga wato shi da iradi kuru-kuru ya fito fili shine ya zama wajen ya shagaltu ya aikatu da wato haraka na harfin jarri wanda aka kara masa مثل رب ضارة نافعة رب ضارة نافعة كذا ضارة نافعة كما شافت رب سبب رب تاشجيتا فكذا فضارة النم شنو مبتدا مرفوع بالضمة بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر زائد الباء abin da hana shine wannan shi wato shigatuwan wajen da harka na harfin jari dole zai aikaci da aiki na wato harfin jari ya yi a kansa to sai ya ce Allahu da Irab ko wannan ayyuka ka san ba ba matsala a cikin sa ko muna da dan gaggawa ne saboda dai ga lokaci ya ƙure ba matsala a wannan ta masha Allah wa anwa'u al-i'rabi arba'atu nau'ukan al-i'rabi guda hudu ne akwai raf'un wa nasbun wa jarrun wa jazmun wannan sune nau'ukan al-i'rabi guda hudu فالرفع بالضمة في رفعها ضمة علامة أنا مش رفع عليه ضمة أنا مش علامة شيء شيء ضمة نحو جاء زيد يا بينا يقوم المصلون للصلاة وأنا واو جماعة ده والنصب بالفتحة رأيت رجلا هذا يا بينا لن تقوم لن تقوم illa li salah ba za ka tashi ba sai dai saboda sallah kawai za ka tashi kaga taquma wannan kaga fi'il mudari ne mansubun bil fatahati bil fataha saboda wato nasib da ya shige shi wal jar bil kasra nahwa nazartu ila as-sama'i as-sama'i ism majrur bi ilah wal juzm bi sukun nahwa lam tun lam tumtar lam tamtur as-sama ya ake faɗa sama ta yi ruwa ko kuma wato an yi ruwan sama cewa ake yi matsarat sama ko an amfarat sama ko kuma mutsarat sama galibi larabawa mu aka san hausawa mu kaga hausawa muna yi gina shi na alabina ilmi mashhur an yi ruwa an yi sanyi amma su larabawa su suna nasa ba aiki ne zuwa ga ita sama da an farfi sama sai dai yayin da suke son su danga su yi la'akari da wani abu shine su yi la'akari da wanda ya tasiri wani samun da ruwa su ce mutsirna bi kaza mutsirna wanda ba a cin hadisi mutsirna bi nau'i kaza wannan matsala ya hana su suna son su danganta tasirin wannan ruwan da zuwa ga wato tauraro amma amma in ba haka ba sai ka ci an farata sama sama ta zuba ruwa sai ka ce lamtun faris sama in kawai za ka haɗe shi za ka yi wasu ne sai ka mishi sari kasa saboda ilka kai saki ne ko ita fa kama ra'ayna wannan wannan abuwa da ya faɗa abban al-fatha al-kasra as-sukun wannan su ne alamat asliya zai zo nan gaba zai bayani cewa wani lokaci harfa na suka wakilce su amma ni yabiya suke musu ba wai su ne asaliya din ba amma waɗannan su ne asaliya ita fa mara aina fi ma sabaka fa kama ra'ayna fi ma sabaka kamar yadda muka gani abin da ya gabata najid anna al-isma wal fi'la yashtarikani fi ar-raf'i wan nasb za mu ga fi'ili da suna suna yin tarayya wajen kowanne sai na karɓar rufa'a yana karɓar nasba na hau zaidin ya dursu bi ijtihadihi ونحو إن زيدا لن يقوم هذا زيد يدرس باجتهاد إن زيدا لن يقوم أوكي ويختص الاسم بالجر فأين كما يقع تسكاو هو دينكو يقع تسكاو نسونا ya kuma kamata kuma su kawo na suna ya ɗauki bamba ya ɗauki rufa'a ya ɗauki na suna ko haka kamata su kawo kuma su kawo fi'ili ya ɗauki na suna ya ɗauki kullum abin da suka yi anan sai ce zaidin ya durusu lishtihadin wacce zaidin nan kaga mubtada ne kaga ya da marfu'un babban ba ya durusu kaga fi'li ne kaga marfu'un babban ba zaidi ya ba lidi so inna zaidan kaga zaidan mansubun ne bi bi nasibihi lan yaquma shi ma mansubun ne bi bi maji'i lan qablahu eh kaga duk ba lidi duk sun kyauta duka kowane sun zo kaga duka sun tarayya wajen suna karban rufa'a suna karban nasba wa yaqtasil ismu bil jarri suna kuma yana keɓanta ne da jarra na wa kharajna ila hadiqatil madina ila hadiqa ta zama suna al madina shi ma zama suna idan ya zama harafin jarra harafin jarra ya shiga cikin harafin jarra fa ya za a yi harafin jarra ya shiga harafin jarra fiye wa nusayyar hu ismin haka laraba su yi tunda harafin jara ne ba a shiga cikin abin da ke bai tasa abin da ke harafi saboda harafin jara sai ya zama shi wanda yake tasa sai ya zama suna fa nusayyar hu ismin yawa wannan din da an san shi ne kawai mu tafi kawai abin mu wa yaqasul fi'lu bil jazmi amma kaga fi'li ya ke mata ne da jazma shi ma jarra ba kamar yadda shi kuma wato suna ya ke mata da da jarra shi kuma fi'ili duk inda kaga jazma ba sukuni ba inda kaga jazma wanda alama ta ta farko kuma shi tace wato sukuni to fi'ili ne wanda lam nadhhab ila al-bahri hadha al-yawm in kaga wani suna yana da jazma to wannan ko ne mabni ne ko wanda lilitin dalilai amma dai ba ba dai mu'rab ba ba dai wannan ba ya samu jazma ne bi amilihi ba in dai kaga wani abu ya samu jazma bi amil bi amilin min min awamil to fi ne kawai kuma a ce ilan guda uku a ne da mu'arabi kaga sai da mudari ne shine mu'arabi la haw lam nazhab ila al-bahri hadha al-yawm ba mu tafi zuwa ce kuma yau هذا لم نذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر السكون الظاهرة في آخره ويكون الإعراب ال- ويكون الإعراب الإعراب هو الإعراب إيه؟ ليس saboda wannan harfin qadi ji ai wannan harfa ibn asliya ce daga cikin asalin fi fi'lis na ruba'i a'raba yu'ribu yu'ribu i'raban amma inda wannan din hamdul wasl ce sai ka ce da ka ce wasmihi bismihi an fahimta amma idan hamdul qadi ce a wurin zan za ka bayyana da ita sai za ka ga sun yi sun yi hamza abu inda ba inda ba hamdul qadi ba ce abu za ta yi na hamza ba sai kawai ka tafi abinka haka ويكون الإعراب بغير الذي ذكرناه سابقا على سبيل النيابة على سبيل النيابة يعني مش صحيح yace ana iya samun irabi da aka san abin da muka faɗa innan na wato abamma alamar ta zama bamma ko ta zama fatha ko ta zama kasara ko ta zama sukuni ana iya samun irabi ya zama ba da waɗannan abubuwan da aka faɗa ba ala sabilin niyya ba amma a bisa wakilci a tafarki na wakilci ne wannan ba wai tafarki da asali ba fayinu ba an dhamma fi halkar rafi al waw fi al asma' al khamsa sai kaga wato waw al jama'a a ce al asma' al khamsa a waw da yaqul a ce al asma' al khamsa ta wato ce bamba mai lokaci abu abun kamar yanzu da ban ma'ana suka ce abu fulan musamman iya da ibafa ko in ba ibafa wannan daban kusan ma shi kansa akwai lokacin da babu bari mu je gaba da za mu kawo asaba asaba da samsa yanzu akwai lokacin da wannan wannan wasu da larabawa sai saba wannan wannan ka'ida amma dai wawun shi turfa'u al-asma'ul khamsa bil wawi ko wannan shi da al-asl kaga niyabatan an maza niyabatan an dhamma ليابة عن الضمة مثل هذا أخوك مثالي كتير وانا دان uwanka ne أخوك kaga inda ka inda ka inda zaka tsime da shi zaidun a wajen sai hala zaidun kace kaga wannan wawun din ta zama ta tana wakiltan wato wannan bamba din ce ta asali wa jama'al wa jam'il mudhakkar salim haka zalika a wato hali na jam'il mudhakkar salim wajen intasal muslimuna aka rasa intasal muslimu kaga ya fito da an mishi wato an ka mishi bawul jama'a shikenan kaga sai ya zama intasal muslimuna ya zama wato al muzakkar salim marfu'un ne bil wawi jam'il muzakkar salim marfu'un ne bil wawi al wawu tanubu an dhamma fi halati jam'i al muzakkar salim wal alif fil musanna da kuma alifun al musanna shi yana wakiltar shi ma wato abin nan dhamma qama al walidani domin ka ce walidai ni haka wannan alif din shine wato marfu'un ne bil alif alif alif tasniya ne wa thubutun nun fil af'al al khamsa idan kuma af'al al khamsa ne to tabbata nunun shine in ga nunun wani alama ce ne cewa wannan marfu'un ne al muslimuna in ba in ba in ba wajen rufa bane to za a share shi ne yantasi al muslimin yantasiruna ala adai wa yanubu an al fatha fi zai zai kara bayani wannan kuma ba dai da na san su da ka lamu tafiya وينوب عن الفتحة في حالة النصب كما واتو فتحة تنا واتو كلتا وينوب عن الفتحة في حالة النصب أبدا كي وكلتا فتحة حالنا نصب شيل الألف في الأسماء الخمسة شيل الألف نفرقه أسماء الخمسة كمان رأيت أخاك هذا أصل لك رأيت زيدا رأيت محمدا رأيت عمرا هذا كان يهود نصبا كما إن يلو أسماء الخمسة لي sai ya zo yana da wato a mishi nasba da alif da aitu akhaka ra'aitu abaka laqitu abaka wal yawu fil jam'i muzakkar salim in kuma muzakkar salim ne shi ma yawu za ka kawo mun kace muslimuna sai ka ce al muslimina mithl wal mutanna shi ma mutanna wannan shine hukuncin sa mithl ra'aitu al muslimina ba za ka ce ra'aitu al muslimuna ba in ka ce ra'aitu al muslimuna kuma abin ya tafi ba zai tafi daidai ba ga fi'il da fa'il kuma ga wani fa'ilin kuma ba zai yi ba ai sai ka cira aitul muslimina wannan sai ya zama abin da ya zama alladhi yanubu anil fath shine wato wannan yawun nan akaltu tufahataini kaga wannan shi ma yawun tasmiya ce wal kasra fi jam'il muzakkar salim kuma abin da yake wakiltan nasba a jam'il muannath salim shine wato kasra ba za ka ce ra'aytul muslimata ba sai ka ce ra'aytul muslimati eh yi za ka ji ubangiji ya dinga kawo ya dinga kawo wato jam'i da muzakkar salim da yazo sai ya ce wa abkara kuma saboda shi jam'u tafsir ne ko sai abkara bai ce abkarin ba saboda wannan dama duka wannan ti ti ka dinga ji duka waɗanda na niyaba ne an halati an-nasbi niyaba ce niyaba ce an al-fath ko وحذفت النون في الافعال الخمسه انكم افعال الخمسه ne shi ma sai a share shi مثل المسلم لن ينتصروا وهم متفرقون مسلم ba su yi nasara ba suna rarrabe lan yantasiru ba sai yantasiruna ba inda aka ce yantasiruna aka ce lan sai ce yantasiruna amma tunda ka kawo lan sai ce lan yantasiru sai ce alamatu nasrihi harfun nun alamatu nasrihi harfun nun wa yanubu ala al-kasra fi hadhihi al-jarri al-ya'u fil asma'i al-khamsa abinda ke wakilta kuma kasara a hali na jarra kuma shine al-ya'u ya'u fil asma'i al-khamsa misal maratu bi afrika na wato na gita ba dan uwanka akhika ba akuka ba ba akaka ba bi akhika innama naba an al-kasra al-ya shi wannan yawun nan وجمع وجمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم والمثنى ذكر فيما ده يعود دي مرتب المسلمين نظرت الى الطائرتين والفتحه كما وتو فتحه شيكي وكتا الكسره في الاسم الممنوع من الصرف اسولا da yake wanda an hana sarrafa shi za mu zo mu bayani sai zai zo mu bayani can gaba insha Allah ko gobe misal maratu bi Uthman wato la la jita ba Uthman Uthman mawdu min sarf to Uthman ba to Uthmani ba maratu bi Ahmada la ta Ahmadi ba ta ka Ahmada lam yunsha wala huwa yunsha wannan baiti ne a ina ne shiri ne a ina suna cewa kamar sa ba a haifa ba kuma za a haifa ba waya nuba an sukuni waya nuba an sukuni fi hasil jazmi harfun nun sannan kuma yana wakiltar wato sukuni a halin na jazma ta hada a share mishi wannan nun din fil afal khamsa a cikin al afal khamsa misal aqullabu lam yadhhabu ila al bahd akan sai yadhhabuna ne tunda yazo akwai jazm da yazo gaban sa إذا لم يذهبوا أخشى في حرف اللون وحذف حرف العلة في الفعل في الفعل آه المعتل الآخر wato ana share mishi harfin illa a fi'ili wanda yake wato mai wanda bai lafiyar karshe shine kamar la takhsha illa ma asal takhsha ne ai ko sai aka share mishi harfin illa to wannan shine alama na jazma a wannan a wannan wajen illa iya ka zaka mishi wasali ko kuma zaka mishi wasali da jinsin abin da ka share da jinsin abin da ka share sai ma kalla an al'asul fil i'rab al-i'rab al-far'i kenan abin da ya daga asali al-anwa'u allati zakarna sadiqan nau'ukan da muka faɗa a baya wallati tanubu biya huruf wanda harfa wasu harfa ce wakiltar su aw harakat ko wasu harkoki shine kamar al-mawlu' min asr fataha ta wakilci kasara anan ko ba kana harakat al-i'rab al-asliya wanda suke makwafi ne na wato asalin asalin al-i'rabai da aka san su alamomin da irabai na asali da aka sani wa hiya ma tusamma bima kharaja an al-asl fi al-i'rab shine abin da ake kira babi ne da ake kira wato ma kharaja an al-asl fi al-i'rab abin da ya fita daga asali ko ka kira al-i'rab al-far'iyya rassa ne da irabi ba su ne asalin irabi ba su tussa ba su ne al-asma al-khamsa al-mutanna jam'u mudhakkar salim al-mamnu' min as-sarf jam'u mudhakkar salim to ya suka mimita yanzu kan wuta ko kuma misali ko dan al-mu'allaf salim al-af'al al-khamsa al-fi'l al-mudari' mutal al-akhar wannan sune wato wadanda galibi da i'rab da ake samu a cikin su niyabiya ce far'iyya ce alamat al-i'rab fi hadhihi al-ashya fi hadhihi al-madhkurat inma hiya niyabiya far'iyya an fahimta za mu shiga cikin al-asma wal-khamsa din insha Allah muka yau da asma wal-khamsa gwara mu dan shiga ko yaya to duk an faɗa a baya na kuma lamu sake an faɗa a dinkula kula mu da mu biyo baya al-asma'ul khamsa wa hiya abun akun hamun qubu ne hamun eh eh hamun da yi hamun to me sihirun da ba da wani bangare to shi kenan wannan dai gaskiya bai fara ce kusan shi ba an karanta an karanta sama da hamsa an karanta an karanta ce ba san to da kaga wannan da kuma gan shi a cikin wannan ba ko cikin sira ko wani abu ce laqitu hamaka sirki ne ta bangaren wani wani sai ko je ku bambance tsakanin alhamun da sihiru akwai bambanci kamar yadda akwai bambanci tsakanin hafi da da sibtun akwai bambanci galibi ba ku da lokacin da aka ce sai kun baka tule kirkiri a yanzu ba saboda yanzu lokuta sun ma mutane karanci an haɗa abu da wuri da waye sai da kai abin da za ka yi kawai kana koyon lafiya kana koyon hau kana koyon komi har balaga ma in ta kama sai ka koyi shi a lokaci da sai da in an je ya rage maka aiki da an ga wani abu da ba sani ba a je a dinga dubawa kana yi ka yi abin la al-asma'ul khamsa ne ko sitta da su waye suke cewa khamsa su waye suke yin sitta na yan basar ke cewa sitta ibn malik alam basaran ne yan kuma kuma ke cewa kuma al-khamsa abinda abinda ke karawa suna kara ne hanun to shi kuma hanun gaskiya yana da lokaci yana da usulubi na larabawa yadda suke amfani da shi idan yakan zo wani lokaci bin naqs naqs shine wato wannan harafin harafin karshen sai ka cire shi ta ce hannun kawai hannun ba za a ce hannun ba a ƙara mishi wani wawu din to wannan wani lokaci suka amfani da shi to idan suka amfani suka kawo shi da bin naqs to suna suna mishi wani wasali da ka sani shi al al al hannun shine ma'anar ku ashay'u wani abu to amma galibin larabawa in suka ce ra'aitu hanaka wani abun ka kenan wani abun wani abun ka to in suka faɗa wannan su galibi a shay'un ba wa kawai mutsalabin shay'i bane wani lokaci galibi inna ma yutlaquna hadhihi al-kalima ala ma yastaqamahu min al-ashiya ala ma tastaqamahu min al-ashiya abinda galibi ba san shi ake ba wani abu ne wato abin da ba san shi ake ba za ka ga wani abu ne da suke dan nuna kamar ne da wani alheri haka sosai haka yakin hadisi ya ce hanata ba an ce akwai hanata ba a cikin hadisi الأشياء المستنكرة هو شري التي تستقبحه تستقبحه العقول حنك اللي أنقل أباها سنش شين حالات مساجد سورانسو to larabawa sun yadda suke yadda suke yi masa shi ko dai sai su mishi annaqsu ko su mishi annaqsu yau muka ce larabawa uslubin da suke shi za su samu sabanin ba uslubin da larabawa ke yi wajen shi wannan kalma na farko shi ne su yi mata annaksu wato su mai da harfa ce guda biyu ita wannan harafin karshen nan harfin illa an share ta an fahimta wani wawu din an share ta to wannan kuma shi ne al-ashhar wal afsah inda ammatul arab larabawa suna sharewa ne sai hada hal zaidin ra'aitu hal zaidin nazartu ila hal zaidin bil harakat kun ga harakan da ta bayyana hada hal zaidin hada wato shay'un alladhi wala hal zaidin kamar ya malaki wani abu wani abun sa ra'aitu hal zaidin kaga maf'ulun bihi maratu bi hal zaidin majrurun bihi بالباقي to wannan shine al-aghlab inda al-arab wani lokaci kuma sai su yi al-itimam to idan suka yi al-itimam kuma sai su mishi da irabi da irabi na asma wal khamsa hadha hanu zaidin ra'aytu hana zaidin nazartu ila hani zaidin kun ga yanda suke yi ko yanda suke ma al-asma wal khamsa din shi ma dai kamar shi ma dai lafazan abu aku ko sai hamu din wannan guda uku su ma wani lokaci in sun ga dama suna sarrafa su ce abun abani ba abawani ba kuma su tashi ake wasu wata litan ba su ce abuhu abihi ila abihi haza abuhu ba abuhu ba in ka ta suna wadda haka suka ci kuskure suka yi usmi larabawa shi sa da'iman abadan ba ka zuwa kai muhakama ba masu yare da wata ka'ida guda daya za da yawa a za ku gana ya sha faɗa cewa ba a yi manzaka muhakama don suna yin cewa mata ta ne mata na ne a yaran su ne su su ne ka'ida kan su ne hujja kan ka'ida ba su ne ba ka'ida ce hujja kan su ba galibi waɗannan abubuwa ga su ma a yaran su haka ake ba ko wasu za ga su duk da suna da wato aranci amma su a yaran su ga yadda suke su da kuma dole a yadda nan ba fa ina magana wai wani abin da an tabbatar cewa wato yanayin wajen ne da ruwan wajen ya sanya ba sa iya faɗan wata kalma wata harafi ai harafi ce kada wani harafi wani aibi ne hari a ce haɗi wannan wannan kaga ba shi da asali ba a ina magana wani usulubi nasu ko hita a ce shita a duk wani ai wannan ba shi yake magana ba don su tashi sun ta kuma su hita sun ta ba za su tsaya shita in za su fara ce shita shahid ce shahid wani aboki na kalke mishi abin da akwai baitin roba yake cewa bi adihi qada adiyin fil karam wa man yushabi abahu fa babala ai kuna jin wannan baitin bi adihi qada adiyin fil karam wa man yushabi abahu fa babala kakce fa man yusha wa man yushabi abahu a wa man yushabi abahu fa babala kaga ace bi adihi ba bi adihi ba kaga kasa ta bayyana aso fa man yushabih abahu ba abahu ba amma bala wanda ya wato kaman aliyu da babansa babansa ya kwafo ya yi kama da shi wajen yin karamci wanda ko ya kama da baban shi bai zalunci ba bai yi wato bai yi abin da ake kira aibu ba yawwa yawwa kwarai da gaske inna inna inna aba a ya ma bike yake eh wa aba abana kaga shi ma wannan shi kuma wannan su kuma suna sanya alif ne ta zama wato sai su zama sun sa ta baki daya a dukkan halatin a dukkan halatin ko da halin yin da halin na rufa sai su sa ba alifin a wajen maimakon su zama alama ne ce ta nasba sai zama alif ta zama za ta iya zama kuma alama ce ta ta rufa a wajen yawwa sai wannan duk in kaga haka to zaka ga wannan karka musu hukunci ka ce wai ba daidai suka yi ba wannan usulmi ne na yaran su amma dai abin da yake ga dama shi yare ka'ida ana fitar da shi na kan abin da ya fi zama wato galibi al'akala abin da ya fi zama al'akala da shi ake musu ake shi ake hukunci ba da abin da yake zama ba ba al'akala ba shi ne kira ka'ida da gowa kuma wanda bai zama al'akala din ba sai ya zama a ce wannan itisa'an ne wato a yalwa na yare ana iya faɗansa. to sai mu ci gaba ko wa tashtariku fi annaha turfa'u bil wawi ato duka sun yi tarayya akan cewa waɗannan ana musu rufa'i da wawu na hau haza abuka akuka hamuka fuka bu malin shar'iyya za su baya wannan bu malin bu malin abin da suke cewa bu malin saboda saboda ihtirazan kakkado da lugar ta tsayyu abu bi ma'ana allazi ba shi ba abu malami ma'ana sahib sahibu mali ai za su zo ganin za su bayani a gaba wato sabu bil alif ana mata nasu ne da alif na hawa ra'aitu abaka wa akaka wa hamaka wa faka wa da mali wannan kaga duka a musu rufa bil bil alif na ba eh a musu nasu me nace rufa eh a musu nasu ne bil bil alif wa tujarru bil ya ana musu jarra ne bil da ya'i nazartu ila abika wa akaika wa hamika wa fika wa bimali shi ma fudi yana da irin tashi sharadin to ga za su faɗa cewa zakaran nuhatu shuruqan larab malaman nahawu sun faɗa sharadai da iradi hadil asma akan aimu waɗannan sunaye in guda biyar din iradi ko guda shida wa hiya tanqasimu ila shuruqin amma wa shuruqin khassa da ka yana masu da sharadai ga mamu wanda sai ya shafi su daga su biyar din ko su shida din ko wanda kuma yake banci wasu daga cikin su wanda yake banci wasu daga cikinsu na farko an ta kuna mubafa su zama mubafu ne wa mubafu ilai in ka ce abun kai shiru baka ce abu abuka ba ko abuhu ko abuhun ba ko abuhu ba to ba zai ba zai dauki wannan wannan wato turfa'u bil turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya ba zai dau wannan wannan kotun ba saboda mai saboda ba shi da idafa makruwa da idafa ne shi amma idan yana da idafa yanzu ya cika sharadi nahau abuka aw abul walid fa idan lam tudaf idan ba a mata ibafa ba fa ina tu'rabu bi harakatin zahira ana musu irabi ne da haraka wato a bayyane kamar ka ce hadha abun wa ra'aytu aban wa maratu bi abin haka zaka faɗe shi haythu warada kalimatu abun mu'raba bil harakatin zahira li'annaha lam tubaq ko saboda ba mata mubafa ba mata ibafa ba an tubafa ila ghairi ya ila mutakallim ko kuma aka mata mudafa amma da ai ibafa amma ba zuwa zuwa ga akasin kana mata ibafa zuwa ga ya'u mutakallim zuwa ga akasin ya'u mutakallim kar in aka mata ibafa zuwa ga ya'u mutakallim zai zan ba ta dake wannan irabu ba kamar kace hada akhuhu wa ra'aytu akahu maratu bi akhihi in kace ra'ay hada akhi to haka da aka zai ce gaba ra'aytu akhi maratu bi akhi duka haka zai dauka zai dauki zai da mai da shi wata kasa ne saboda ya zama ya ya an mushi kasra kasatil munasaba din li yunasiba al haraka allati harakati ya al mutakallim an fahimta ko saboda lishtigal al mahall bi harakati al munasiba lishtigal al mahall bil haraka al munasiba laqad hada akhi ra'aytu akhi marartu bi akhi amma kamar da na faɗa ita harkar anan tuqaddaru ala ma qabla al ya'i tuqaddaru ala ma qabla ya'i al mutakallim lishtigal al mahall بحركة المناسبة أنا كيف أقول كسرة المناسبة كسرة وجه تكي عني تنسب لتناسب يا المتكلم فإذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنها تعرض بحركة بحركة بحركات مقدرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم لا تياداوى لا على ياء المتكلم على ما قبل ياء المتكلم له هذا أبي رأيت أخي مررت بأخي وقوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أخي مبتدأ مرفوع بضم بضمة مقدرة إيه ولقت أخي بقى إيه وقوله تعالى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أخي بعضه على المفعول به نفسي هذا لا مفعول به منصوبه وعلامة نصبه آه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم باشتغال المحل بحركة المناسبة إيه وقوله تعالى فأواري سوءة أخي أخي مضاف إليه مجرور بكسر مقدر على ما قبل المتكلم لل... ل... لإنشاء التناسب شماله لإنشاء المناسبة na uku an ta kuna mukabbara wato ta zama ba musazzara ce ba fa in ka ce ukayya to ba zai yi ba ko ubayya ba zai yi ba kasu ina akwai iyayen kala kala ne akwai wanda baba na ka ana ce an takuna mukabbara fa idza fa idza sudirat in aka mata tasgiri fa ina tu'ra bi harakatin zahira ana mata harka ce da harka a bayyane la wa hadha ubayy zaid wannan karamin baba ne zaid ra'aytu ubayy zaid marartu bi ubayy zaid wa kaza ukhayd wa humayd da buway duka haka zaka musu أساو حركات ظاهرة في أواخرها فإنها تعرف بحركات ظاهرة في أواخرها لو أهدكما أن تكون مفردة تنموة تينوتئتا لا مثنات ولا مجموعة فإذا سميت فإنها تعرب إعراب المثنى جاء نحو جاء الأبوان والأخوان والحموان وأنا بالألف رفعا هذا أمشي الإعراب المثنى ورأيت الأبوين والأخوين والحموين بالياء نصبا ونظرت إلى الأبوين والأخوين والحموين بذاء جرة فإذا جمعت إن كنت مس الجمع فإنها تعرب إعراب جمع التكسير أنا مس إعراب جمع التكسير نشيكما نهو جاء آباء الرجال رأيت إخوة الرجال نظرت إلى آباء الرجال هذا وانا جمع تكسير لي ومما توفر فيه شروط السابقة daga cikin abin da wato wannan sharɗai da suka gabata nan guda hudu suka tabbata akan su فجاء الواو رفعا قوله تعالى وكان ابوهما صالحا هذا يثبت akwai ruwa magani akwai mubahun ne mubahun ne na biyu ila gai ya yi mutakallim ne ila gai ya yi mutakallim ne abuhu ma ne a na uku mukabbara ne eh, mukabbara ce ba musakara ce ba na hudu mufrada ce mufrada ce eh, ba ba ba- ba musalla ce shi ba ba ba kuma wala wala majmu'a وبالالف نصب القول تعالى وجاءوا اباهم عشاء يبكون هذا جاءوا اباهم هذا مشي نصب بالالف لانه قد توفرت فيه جميع الشروط الصادقه قد توفرت فيه او توفر به فيه جميع الشروط الصادقه وبالياء جرا لكما ياء اجر اجر اجره قوله تعالى آه، قوله تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ان موعده المحل shahid zai da abihi da abihi saboda shi ma ya cika wannan waɗannan sharaɗa ɗin sai mu shiga cikin ashurin khasa ko Eh, eh, to Ah, thaniyan akwai ashurin khasa wanda yake ɓace wasu daga cikin harfa Eh, yana yi ko? Eh, yawwa. Ah, kada ku ne mu manta cewa a kamar da um, a can da suka ce turfa'u a tun sabu bil alif tun sabu bil alif muka ce akwai wanda su a wajen wasu wasu larabawa da su su ga baki ɗaya ma wato wannan da iramin sun ma bai shi ba sa yin shi ba sa yin shi shine abin da shi malam Musa yake cewa inna aba inna abaha wa aba abaha ya ra yanayin bace yake inna abaha ne asalin baitin inna abaha kaga inna abaha ba- kaga farko za ka ga shi ya ya tafi daidai ba sai suka ce kuma wa aba abaha wa aba abiha ya fada ai ko lil ibaha fa inna abaha wa aba adaha haka ya fada wai din wane ne ba za ku ina ba ko da yayi musha shari ne na hawo ne suna ana yawan fada shari ne na hawo inna abaha wa aba abaha eh قد بلغت غايتها إيه، ولا ولا مكوتها قد بلغت آه، قد بلغت المجد غايتها قد بلغت المجد غايتها نعم إن أباها وأبا أباها قد بلغت المجد غايتها هكذا جزاك الله خيرا ولا كذا دك أنا إن أباها وأبا أباها وأنا بيصير بيصير أبا أبيها بقى سب- ب- ب- بالإضافة سبب من سبب من العرب من تلزم الأسماء الخمسة آه، الألف suna lazumta mashi wannan al'alif din a- fi jami'il ah- ko kuma fil ahwal raf'i ko kuma fi ba'd al halat eh ko ma da'iman na zaman da'iman ne ma suke yi ko na ganin kamar da'iman suke yi sai sai ku je ku ta hadidi ku ku ƙara dubawa Ah, to sai a shuruɗin tsayin al khassa sharɗai wanda suke wato su suke batattu ne Ah, to ba da shi insha Allah eh sai muka muka yi khassa nan sai mu bar shi ko gobe muka zo sai mu fafata insha Allah ta'ala ba za mu yi karasa wannan insha Allah الثانية الشروط الخاصة شرطنا wanda suke keɓantattu ne wanda ya keɓanci wasu daga cikin harfin hamsa ɗin ne wa yin shurut takhassu bi ismayn min asma'i al-khamsa ya keɓanci wato suraye ne guda biyu daga cikin sunayen asma'ul khamsa ɗin da wa kuma hu da fu shine hu da fu wa shartu i'rabiha i'rab al-asma'i al-khamsa an takuna ma'na sahib ita hu sharadin i'rabinta ya zama tana ta zo da ma'anan sahib sahib wannan ihtirazan min lugati tsayi saboda karka je mutanen ka ga luga ta tsayi ya fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri bu hafatu wa bu qawaitu kaga su luga na na na tsayi suna sun- bu a wajen su ma'anar hu allabi ce fa innal ma'a wannan ruwa da ka gani ma'u abi ruwan babana ne wa jaddi da kuma ruwa ruwa ruwan kakana ne wa bi'ri bu hafartu da kuma wato yirigen da bu hafartu Allah bi hafartu wanda wato nan haka da kaina wa bu qawaitu wanda kuma ni kuma dai mushkin baki min ja min min jawalibi eh shi ne bu qawaitu ah lahu qawli ta'ala wa aw antu bafa ila ismi jinsin jami ah gashi suka ce lulat bafa ila alamin aw damirin mushtaq aw jumla ba mushi mudafin zuwa ga alam suna kamar ka ce bu bu muhammadin shi da alam au bamirin ko ka kawo mishi wani bamiri au mushtaq ila au jumla wannan haka kaidar take koko dai an sal- an sallama ko ba a sallama ba mu je insha Allah sai mu sake tsala wannan in Allah ya ga نحو قوله تعالى كان فدا الله تعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين sai dai ubangiji ma abuci falla ne ga talikai kaga hu sahibu fadli ko yanzu wannan da da kuma da ku tawhidi ne kadan ubul jalal wal ikram ubu fadl wannan suna ne kuma suna ba suna ne wannan ko ba suna ba eh kusan kamar da nake ga muku waɗannan katukan ba ku da lokaci yanzu ne katukan suna da wahala yanzu saboda an zo munasaba kar ka a yi sakaci wurin a kawo mu na munasaba a tattauna wasu da mutum malamai suna cewa suna ne in za ka zama da in ka ce bulala wal ikram in za ka mishi fifta abdu bil jalal wal ikram saboda an gane ba kake magana a lokacin wasu suna cewa ba suna bane saboda gumi ma'ana sahib ai al-mawsuf bil jalal wal ikram kan abin da kake faɗa kenan an fahimta saboda haka wasu na cewa ba suna ne ba dama dai maganan qawaid na malamai wajen bin al-asma'ullahi wa sifatuhu akwai wanda suka sakaci a wanda suka yi tsagaɗike a wanda kuma suka zurfafa wanda ga sun zurfafa a wannan ƙa'idojin nasu wanda kuma suka yi sakaci musamman wanda suka sakaci babu kamar mutakallimun da kuma ba wanda suke wato ba tsaya fi suna karanta sunan sosai ba so ga zari duk sun yi rubutu akan akan wannan sun yi maganganu akan asma'ul lahi husna ga wasu abubuwan duk ba daidai ne ba daga cikin sakaci shine a kira wani da alqadim alqadim wannan ba sunan shi bane daga cikin sai da sakaci a kira shi da alwujud ko wajibul wujud za ga kuna kada kawaidi kuna kayan wanda sunaye ne su ma cince nafsiya waye waye waye da sauransu wani sakaci ne za mu ga nafsu sunan ubangiji ne ta alamu ma fi nafsi to nafsu sunan ubangiji ne nafsi yana nufin zat haqiqatu az-zat al-aliyya kawai yana nufin zat to shi nafsu ai kaga ba shi da yabo ita ma subhanahu jalla jami'u husna shi ana maganar zatin sa to zati mutlaqi in ba inda ba a ce zatin lahi ba yana bilal da bai ba in aka ce zatu amri ko zatu ahmad wannan sai an danganta sai sai a gato sai a yaba la'akari zuwa ga wanda aka danganta ba amma asalin kace zatun kai shiru ko kace nafsun kai shiru rai sai dai kace zaka yaba saboda in kace nafsun wannan yana ya dillu ala al-haya wal hayatu kuma shi ita kuma rayuwa yabo ce to sai dai za a wata tawili amma dai nafsu dai wannan malamai da yawa ba sa cewa nafsu wannan sunan ubangiji saboda ya duk abin da ke sanar ubangiji ne bil itlaq dole sai ya dauki wato yabo asma'ul lahi ta'ala jami'u ha husna yawa saboda ka rika kula da wannan abubuwa abubuwa abubuwa ne wanda za ku gana ta rigimu yanzu wani lokaci in ba an zo irin wannan munasaba ba sai ka ga mutum ba zai san shi ba kamar yadda daga dan gidan gumi dr amur gumi kwanan nan shekaran jiya ya sa na dama dan bashi amsa dai dan kadan dai da dai dan uwa sun ce bari kawai ku ta gale shi ba ba nan magana kusan shi yana da aqidar cewa akwai ijma'ai da aka yi da magabata da ake cewa ahli sunna sun yi wanda daga baya aka zo aka ce wai wannan wannan ijma'in wai aka ce aka ce aka share shi ijma'i aka binciken ilimi na ƙarya ne wannan ijma'i babu shi wato ba na kuskure akai kamar ijma'in wai cewa kamar ijma'in da wani al-isra'ili ya na kalto cewa ahlus sunna sun ijma'i akan cewa wai duniya sai take saka ba ta juyawa kaga ai ba za a ba dai zama cikin yana cewa duniya tana juyawa tana ba tsayawa take waje ɗaya ba haka wannan ijma'in ba za a karɓa ba don haka a ƙida ba abu kuma ta ƙalilanci abin da ke magana shi mummuna ƙi da sa'anan da za ka samu sami nufin imai sai Allah yana sama amma daga baya inda za mu samu dalilan hankali wanda zai kora wannan to shi ke na kuma kai a fahimta ka fahimci wannan ba to ka kare da fara da hujja ba za ka bi su akan haka ba kun fahimta abin suna cewa ba ta ƙalilanci a aƙida Allah ga da yawa zai tawabar faransa shi ko ku san shi sosai ba da bakar ma ku za ku tafi da shi yana da abubuwa yana da kirkin kirkinsa da gina mutuncinsa amma kuma yana da yana da matsaloli da yawa gwada kusan wannan gaskiya to shi kaga wannan ijma'i shi kasa ba magana ijma'i ma babu shi wannan shi ya zo ce ai ijma'i ijma'i galibi ijma'i da mu a shari'a muke magana na ɓata lokaci to mu dai mu ɗauko maga matsala ba mu ƙwarin mu magana ta ijma'in da malaman musulunci suke magana ba shi ne ijma'in wanda yake tikewa zuwa ga wani binciken wasu masu bincike ba ko ka ce an yi ijma'i idan ka je kai ka kunje kun bincika ko a laboratory ko wani abu yanzu kamar da da baki daya ijma'in malamin kimiyya seat of intelligence intelligent organ inda mai taska ce ilimi mai rike ilimi baki daya zuciya ce har an sace da ya rasu wannan shine aqidarsa da sauran manyan malaman kimiyya daga baya su aka zo aka bincike aka ce ai ita ma wannan mai zula abulanka tana da tasiri bar ma su alkamarin da su waye suka zo su ce ma mai dole bulaga ta ita ce ma asali ke yake ilimin saboda da aka zo aka samu sanda aka ratse maka akan ka daga baya zaka rasa mai baraka wannan magana fa da sauran magana a kasa ba sauran magana ko a tsakanin malaman kimiyya ko tattaunawa akan meye asalin system intelligence akwai kitabun nafs na ibnu taymiya yayi magana mai kyau akan wannan magana mafi inganci duka guda biyu suna aiki amma dai inda ake samun so ko kin so zuciya ce ita kuma kwakwalwa tana yin madadi ne tana kawo maka ne in aka da kika aka yi karnar mamari da ya rasa arasa dan sakon da zai je kawo kawo ta to aka za ta samu matsala kuwa yawa an fahimta yawa ba ma kaga abin da nake son abin da kaga wannan ijma'in su ne a da daga za ka zo bincike zai nuna cewa ba daidai bane dan haka wani lokaci sukan iya ijma'i saboda ban da abin da zan tukuri to ka to in aka ce ko duniya tana motsawa kuma ta motsawa wannan wannan ijma'i na ijma'i na shari'a ko kuma ijma'i na na masu bincike ijma'i na masu bincike ne sai shi kansa wannan malamin Isra'ila da yace Isra'ila na al-sunna wannan kuskure ne sai ka kaka je ka mana hukunci da kan kusuran wani shi ijma'in da ake magana shi da ba malamai malaman hadisi suna magana ce ummul hadith musalul hadith da muke ba muna karanta rukun fisika da ga suna cewa ya zama wannan labarin da yake gare da ilmi daruri din ya zama yana tikewa ne zuwa ga al-hissu al-hissu shine ko da kake sami'tu ko ra'aitu ko haddathani ko akhbarani wato zuwa ga labari wanda da shi za ka yi da ilimin shari'a labari kuma shi da qur'ani ko sunna shi da cewa bil ijma'i duniya la budda an yasali da ila dalilin shar'i kitabu da sunna kitabu da sunna ko dai ko dai samitu ne ko dai ukmiltu qala rasulullahi wa shi ne bari shari'a qur'ani sai ba qala rasulullahi bane ba shi ya faɗa mana ba ko dai samitu ko qala ko qala ne kaga alhisu alhisu shine abinda ko gani ko ji ko ji ko gani ko ji ko tabawa ka ce na taba hannun manzon Allah na ji hannunsa da laushi aka taba a taba kai to ya cika ce dole ijma'i da ake magana ya tike zuwa ga alhissu sannan ne yake zama ijma'i a shari'a wato zuwa ga wato yaji jiya aka yi daga ma'aiki ba kawai wani yanzu kawai shata waje sai su yi ijma'i kaza ba wanda ba ya zama ijma'i amma shi da yake ga yana hada abubuwa sosai wallahi Allah ya kyauta a ba a hankali sosai kuma a tashi a karatu a tashi a karatu kana tsaya fa a tsaya da suka waje daya akwai abubuwa da yawa muna da aikace aikace da yawa da suke jira wa qawli ta'ala an kana za malin wa bani za malin ai sahib malin ko eh saboda haka nan ya cika sharafin sa wa qawluhu wa faqa kulli bi ilmin alim ai wa faqa kulli sahibi ilmi ففي الآيات السابقة جاء ذو بمعنى صاحب ذو يبر معنى صاحب كما أنها مضافة كما هذا مضاف شيء فعودبت بالحروف سأكبت أكبت الإعراب لحرف أدم بالواو رفعا في الآية الأولى خبر المبتدا والألف نصبا في الآية الثانية خبر كان والياء جرا في الآية الثالثة أقوى النيات تابينا تم مبتدا نبي خبر كان له كما مجرور بال مجرور كو سيفو شكوفو ما نسمي باكي وشطع إعرابها بالحروف أن تحذف منها الميم إن دلالة الإرادي ده حرفي بعد حركة با شيني لما أي شارة الميم ده كذا شيء فمون كذا شيء فمون إنا والميم أنت تكيا كشارتها لأنه لو بقيت متصلة بالميم أنت لما تنا عند ميم أنت لأعربت بالحركات الظاهرة ولك مشي وحركات أبيري سواء أضيفت أم لم لم تضف أما إضافة كما مت إضافة بقى. له قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أنت لا خلوف فمي بس لا خلوف في الصائم بقى أفهم ده هذا فمي يا أبو تفيلي ولكن في أخر مشي الإرابي الإرابي نزاجي جاءت فم بالميم مضافة فعودبت مجرورة بالكسرة الظاهرة ونقول هذا فم رأيت فما نظرت إلى فم sai kaga aka sha kaga wannan an naqsu akai ko ba ikrab ba a ikrab shine kace famun ko amma a yakai an naqsu wannan kuma usul min asabil arab kamar yadda shi hanun wancan wata su ce hannu hanun ko hanun amma idan khudibat minha al-mim wa udifat fa inna tu'rabu bil huruf amma idan aka share mata mimun kuma aka mata mudaf aka mata idafa to ana mata irabi da harafi bil wawi rafa'an nahwa hadha fuhu khabar al-mubtada marfu'un bil wawi وبالألف نصبا نحو قوله تعالى إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه فاه مقول به هو مصول بالألف والياء جر جرا نحو نظرت إلى فيه اسم مجرور بالياء اسم مجرور بالياء سيعني أعرض كباسط كفيه يا علاقة الإعراب من كباسط كفيه يعني الإعراب يكي أيكي يبامو يرى الإعراب da ra'ayi da yamu wannan kafin kafin ai tsaka shirki ce ko ba su bi ismin majrun bil kaf wa lahu jarhi al kaf zahira fi akhirih kaffaihi kaffaihi wannan musanna ne musanna ne majrurun bil idafa wa alamatu jarrihi eh aliya saboda musanna ne to na nuna nun sai to to shi kuma nunun da aka share wata lil idafa la sai wannan hawo wa huwa mudafu hu mudafu ilayhi haka to haka haka haka dai lafin irabun sa shi kuma wancan wa alfu bafa ila ismi jinsin jamid in muka zo gobe da shi za mu tattauna insha Allah ta'ala na wannan kafaihi wannan musanna ne an mushi abin nan biliyai an mushi an share a amshi abin da bidai ne wannan yawo ai shine na bashi bashi alama ta ba shi wanci ko saboda ibafa ne aka share mishi wancan nuna saboda ibafa to sai a duba a gani in babu tambaya insha Allah sai mu sai mu wata akwai tambaya khaluf rihu rihul fam mutum azumi akan ji dan bashin bashi a bakin sa haka Wani shi insha Allah mun sami mun sami awa daya gobe muka zo a sama da lahadi ranar fafatawa ne saboda haka insha Allah ta'ala gobe ba abin da zan yi jibi ma ba abin da zan yi insha Allah ta'ala sai kawai sai kai na yau da gobe insha Allah ta'ala in Allah da aka rufa mata za a yi lahadi ta samu kisan bukara sakatan baki da mun gaba sai a je abin da aka samu kuma an gode ko insha Allah ta'ala insha Allah Allah Allah mana albarka abin da makaranta أتعبنا بك تعالى ما منادى أبنا بك سنة لا يافي من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسل لا بيان وكتم من الخير أرسل لا تكن عندك الشر أرسل لا أمر بك عليم أرسل لا أمر بك أبن دمك تعقبه أرسل لا tabbatar da gadagan maka addini Allah tabbatar da gadagan maka addini Allah ya kare mu daga fitinu na zamani Allah ya kare mu daga fitinu na zamani Allah ya kare mu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله